أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل المخلوقات سرا وجهرا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البريات على الإلاك والإمكان صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الكائنات إلى الله جملة صلى الله عليه وآله وسلم أتقل أتقياء إنسا وجنا وملكا صلى الله عليه وآله وسلم أصدقي وأبلجي وأزلقي وأوضحي وأتمي وأنوري وأنجحي من يمشي على الأرض لحجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى جماعة المسلمين بالأقصي ku da Allah Ubangiji ya ƙaddara halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da ma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai tun farkon ramadana ta hanyar sauraro kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya mashi na haɗa mu cikin gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau ma fihi mun shigo la'asariyar asabat la'asariya ta ikirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la'asariya ta asabat kuma la'asariya ta ikirin ga wannan wata na tara watan ramadana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma la'asariya ta goma cif cif a goman tsakiya summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan la'asariya ta yau ita ta kawo mun ɗauki sulusani wato abinda ake ce masu sat kenan an raba watan gida uku to wannan la'asariyar ita ce tufaton mun ɗauki kashi biyu jama'a saura kashi nawa saura kashi babu yadda za mu yi a ƙara wani abu fiye da kashi ɗaya na a gabanmu babu kuma babu yadda za mu yi mu ce a rage ƙidaya inda muka wuto ɗin nan a ƙara mana shi ma babu ishirin ga watan ramadana watan tara kenan hijira shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da biyar yau ma mun kuma dawowa Allah ya ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya a cikin wannan aiki mawuyacin aiki aikin da gajiyayye zai gaya wa gajiyayyu kuma maganan Ubangiji buwayayye don haka muke ƙara roƙo Allah cikin falalansa ya fahimtar da mu nas sosin nan bisa daidai kuma ya ba mu aron dama mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai kuma Allah ya wa bayin nasa muwafaka su fahimta bisa daidai da mu da muka isar da wadda muka isar mawa duka Allah ya rabotar da mu shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amin فآمين ثم آمين يا إله العالمين جماعة المسلمي جيا حالي ياي على رمى ميمنا كراتو على رمى مالم أبو بكر محمد الأمين يا كرنتا منا آية تدري آية da tamanin da uku mun fassara gurgudun yadda Allah ya ƙaddara yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari da tamanin da hudu a cikin sura ta uku suratu Ali Imrana a karamaka Allah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير Allahu akbar. Ubangijinmu yana faɗa wa shugaban halitta a ƙoƙarin da yake yi na rarrashinsa da kuma ta yaki raddi ma Yahuda wanda suke tinƙahu suke faɗin ƙirji cewa su ne masu littafi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da nasa. To duk da an faɗi hujjojin ba su ɗauka ba, kuma maza Allah yana samu ƙunci a cikin ransa ganin ya san buwayen Allah fiye da kowa. ya san fushin Allah da narkon azaban Allah fiye da kowa, ya san falala da rahama da gafaran Allah fiye da kowa, to in ya ga an kama hanyar fadawa fushin Allah, to yakan damu sai kunci sai ya makari ƙirjinsa, to shi sa Allah yake rarrakinsa da irin wannan karatu da yau za mu wato fara daga kai. Allah ya ce fa in kazzabuka ya annabin Allah ya manzon Allah sallallahu alaika wa alika wa sallam in ya zama an ƙaryata ka duk da wannan dalilai duk da wannan hujjoji da wa'annan mu'ujizatu da albarahinul wadiha duk da haka sai aka ƙi a gaskata ka aka ƙi a karɓi risalan da ka karɓo daga Allah, to in ka ga haka in ji Ubangiji ya ce kada ka damu ya Rasulallah. Faƙada ku ziba rusulun min ƙabli. Faƙad haƙiƙa ku ziba an ƙaryata rusulun wa'yansu manzannin. waɗansu jakadun da suka zo duniya da jakadanci daga wajena in ji Allah min ƙablika, kafin a ƙaryata ka an ƙaryata ‘yan uwanka manzanni da yawa. Nan, rarraki ne ma'aiki ya shiga ƙuncin rai, Allah yana rarrakinsa ba shi ne farau ba da ya zo da gaskiya aka guje mata kuma ba shi ne kaɗai jakadan Allah da aka tare shi da bakar adawa a'a an yi a kan wasu an kuma yi kan wasu an kuma yi kan wasu wannan akwai abin da ake ce ma tasmiyatu nafsi wato ba wa ran manzon Allah haƙuri ko ka ce ana rarrakin ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaman an ce ya Allah manzannin da aka ƙaryata su kafin a ƙaryata wannan jagoran manzannin duka me ka ba su ne suka zo da shi har aka ƙi karɓa sai Allah yake ja'u manzannin su ma tahowa suka yi bilbayyinati sun zo da hujjoji bilbayyinati sun zo da dokoki bilbayyinati sun zo da mu'ujizozi amma duk da haka ba a karɓa an ribata ba ce aka yi ƙarya ake yi aka ce ma masu hauka ne su aka musu jifa da kalmomi na ƙasƙanci da zagi da tozaci Allahu akbar dukkan ƙur'ani gafata malam yayin da kake bi kake bi kake bi ba manzon da ya zo da ashar balla shi ya fara ya zo da zazzafa aka tare shi da zazzafa a'a kuma ba manzon da ya zo ta in ruɗe in an kaɗa ruɗe an kaɗa talge a gidanka an zuba gari an cire abinci manzo ya ce karkaci nawa ne shi ne ake ce makwace ko ko mulkin mallaka ko ko zalunci ko to ba manzon da ya zo da haka ku zo ne in ji manzon mu je ni na san yadda Allah yake yadda yaddan Allah yake yadda gafaran Allah yake ku biyo ni shi kenan kuma ba tambayan ko qul ma as'alukum alaihi babu tambaya ba ko kobo kyauta ne zo ga aljanna biyoni sha ce aiki ku daina yin kaza ku koma yin kaza ce mun ƙi mu daina yin kazan ba ka cika da Allah ba ce muke yanko sama kuma Allah da ke halimu ne saburu ne da yanko saman ba kuma kuma saman tasa ce ikon yankowa mana da ita amma da yake ita duniyar an yi mata miƙidari da zango kuma Allah yana da abin da ya tsara na faɗin mulkinsa fasalan fasalan durjan durjan duk baƙar magana mai baƙar magana ba zai sa Allah Ubangiji ya canza ko ya fita ba daga mene daga tsarin yadda ya tsara zai gudanar da duniyarsa babu sauyi izgili suka zagi iri-iri da Allah gafarta mala wanzu buri kuma sun zo da manya-manyan littattafa kuma in mun ɗauka albayinat ya tsaya daga ayatul lahil mashhuda wato irin mu'ujizozin da za a gwada yanayi da ido da hankali ya gane wa zuburi to abin karantawan kenan a rubuce in ji Allah kaza kaza kaza in ji Allah kaza kaza kaza to duka in an gwada al'ayatul mashhuda sai ce sihiri ne in an zo da al'ayatul maqru'a wanda shine wazuburi sai ce inna ma yu'allimuhu basharu kuma law kana khairan ma saba ƙona ile ma ai su kafare a gani su su ne mutarafu ko mutarafi hadihil umma ko su ne mutarafi ƙau to da su ne za a zaɓa ce to ku zo ku ne maɗaukaka ku ne masu jari ku ne masu benaye to ko ka dace in aiko ku annabawa wai ba inda ana so lalle sai sun shiga aljanna to da haya mutane to tambaya ta da ku ko tambaya ta gare ku idan suka bi annabin da aka aiko suka gaskata shi suka je aljanna riban tawaye ta idan suka yi tawaye suka ki suka ki bi suka ki bi suka ki aka kai su cikin azaba asaran tawaye amma su suke tsara manzannin dokoki azubur ana manya sun tattauna musamman babban lugawiyin nan na duniya wanda tun hijira shekara ɗari biyar da biyu aka yi janazansa mai littafin mufradatul ƙura'an shi ne al'imamu ko ka ce al'allamatu allugawiyul jalil shi ne arragibul asfahani masu leƙa muɗawwalatu na kutubul lugha da kutubul tafasir da kutubul ahadith da kace arragibul asfahani na cikin shehunan larabci na duniya wadda ake ƙaddama fassararsu na gaba-gaba ragibul asfahani mai mafaradatul ƙura'an ya bar duniya hijira shekara ɗari biyar da biyu da ya zo kan wannan fasara wa zuburi sai ya ce kullu kitabin galidil kitabat ya ce abinda ake nufi a nan da cewa wa zuburi ya ce shi ne kowane littafi wanda yake da gwaɗin takarda da kuma gwaɗin rubutu shi kaɗai ake kira da azuburu azuburu azuburu kun ga abin da shi a ragib asfahani ya fara faɗa kenan cewa in ka yanke azuburu shine kullu kitabin ko ma wani littafi ne zalizil kitabati wanda ya zama yana da mene yana da gwaggwaban takardu kuma na da gwaggwaban rubutu shi kawai ake ce mishi zubur Allahu akbar Allahu akbar to amma sai kuma wa khutta zaburu bil kitabil munazzali ala nabiyillahi Dawud alaihi salam yace amma sai aka keɓance lafazin azzabur malittafin da aka saukar wa nabiyullahi Dawud alaihi salam wa ataina Dawuda zabura haka ne ba to kaga in an ce zabur sai ka fara jin cewa littafin da aka saukar wa nabiyun lahi dawo alaihi salam wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da azabur kullu kitabin sa'abil wuqufi alaihi min al-kutub al-ilahiyya duk abinda muke tattaunawa muna kawo tattaunawan da magabata suka yi ne wajen fitar da don wannan wazuburi jam'u zaburi ne in an ce azzabur ana nufin kowane littafi wanda ya wuyata a tsaya a kansa ɗari bisa ɗari a yi abin da duk ya ce kuma a bar duk abin da ya bari littafin ya buwayi halittu abin da kai ka iya kai a littafin waninka kuma ya gagara yi bai samu ya yi ba abin da ka tuƙe ka hannu daga hannun littafin waninka ya gagara ya tuƙe ya daina yin wannan abu shine zabur min al-kutubil ilahiyyati daga littattafan da ubangiji abin bauta ya saukar ubangijinmu Allah abin bautanmu ya saukar wasu maluma suka ce azzabur wanda jam'insa ne a nan azzubur suka ce ismul kitabi sunan littafi ne al-maqsuri alal hukumin aƙaliyyaci dunal ahkamin shar'iyyati Allah saka wa magabata da alkhairi suka ce abinda ake nufi da zabura wanda jam'insa ne a zubur a nan suka ce ismul kitabi suna ne na littafi almakasuri wanda littafin ya taƙaitu alal hukumil aƙaliyati akan hukumci wanda iya abin da kai da ƙwaƙwalwa da hankali da ilimi ya riska dunal ahkamin shar'iyyati amma bai yi magana ba akan dokokin shari'a shi ake ce ma zubur suka ce alkitab kuma shine wanda ya tadammanul ahkama والحكمة والدليل إن أنت الكتاب shine littafin da ya haɗo ya ƙunshi hukumce-hukumce kuma ya ƙunshi hikimomi iri-iri na rayuwa wa dalila kuma ya ƙunso dalilin da za a gamtar da wanda yake inkari sai suka ce don haka ne ma aka ce littafin annabi dawud aka ce zabur ba a ce kitabun ba aka ce zabur me yasa la ya tagammanu shay'a min al-ahkam a littafin zaburan babu wani bai kunso wani abu ba komin kankantarsa na daga hukumce-hukumce wanda ya zai sata ya kai kaza a yanke mar hannu wanda ya kaza to bai kunso ba sai aka iya ce littafi sai aka ce zabur in ka ɗauki almufaradatu na shi wannan babban malami al-ragibul asfahani wadda muka ce ya shiga kushe yasa tun ana kirga hijira shekara ɗari biyar da biyu ka duba shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya za ka ga abin da ya kawo a lugar larabci kuma in ka ce zabartu yana ba da ma'anan katabtu zabartu na ma'anan katabtu kenan in mun bi wannan kuma wa kullu zaburin fa huwa kitabun ashe kowane zabur shi ma ashe takarda ne da rubutu ko fata ne aka yi rubutu a jiki akwai babban malamin nan na duniya al'imamul mufassir auhadul bulaga'il muhaqqiqin wa umdatun nuhati wal mufassirin asiruddini wani malami ne mai wa'innan darajoji a tarjama tasa shine babban mufassirin nan na duniya al-imam Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf al-Andalusi shine Abu Hayyan tauhidi rahmatullahi alayhi wadda aka haifa tun hijira 654 yayi karatu gun maluma yayi talifofi ya kuma shiga kabari hijira shekara 754 kun ga ya shekara 100 cif cif kenan Abu Hayyan al-Andalusi ya zo duniya hijira 654 kuma ya bar duniya 754 ya shekara nawa 100 to ya kawo a cikin albaharul muhit ɗinsa ƙarin bayanai kenan a mujallabi na uku shafi na ɗari da ishirin da tara ba shi kaɗai ba shi ma babban mai fasarar nan abdullahi ibn aqiyata wadda aka sa shi a kuce ya yi jira shekara ɗari uku da tamanin da uku in ka ɗauki almuharar waje a mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu shi ma za ka ga zailin ƙarashin bayani duka dai tattaunawa muke yi cewa menene cewa azubur jam'u zabur ne shine muke nemowa gun magabata me ake nufi da kitab me ake nufi da zabur ja'u bil bayyinati amma sai aka ce wazzuburi ba a sake maimaita ba'un ba a wannan mushafin namu na mu da ku da muke karantawa yau amma idan kana bin ƙira'o'i za ka ɗau wani mushafin za ka ga ja'u bilbayyinati wa bizuburi za ga an maimaita ba'in nan waje biyu wajen maganan bayyinati bil wajen magana azubur bil zuburi musamman ƙura'un sham suna jera wa'innan ba ba waje biyu musamman kuma jagoran ƙira'an sham kana maganan abdullahi bunu amirin ash-sha'ami wanda aka sa shi a kabari tun hijira shekara ɗari ɗaya da goma sha takwas kacal jagoran kira'an mutanen sham gwani mafi girman tsangaya a sham bayan wucewan ma'aiki da wucewan sahabbai da wasu ku biyo bayansu to da kaje sham limamin kira'a mafi ƙwarewa ɗari da goma sha takwas hijira aka bi sunashi shine abdullahi ɗan amiru sha'ami rahmatullahi alaihi amin ya Allah ya ce a kira'ansa ja'u bil bayyinati wa bil zubur kuma kira'an kira'a ce saba'iyya mutawatira wato za ka yi tsaya a ko'ina ka karanta ba kira'a ce shaza ba a kira'a ce saba'iyya mutawatira tana da goyon bayan riwayoyi daga bakunan makaranta ƙur'ani tun daga annabi zuwa sahabbai zuwa mabiya bayan sahabbai aƙalla riwayan karantawan haka ya maimaitu ta bakuna sama da saba'in kaga ami ami kaga babu shuzubi kenan gafarta malam ba ƙira'a ce shazab in ka ɗauki littafin al'ikina mujallabi na biyu shafi na ɗari shida da ashirin da hudu za ka ga wannan matsayin cewa bilbayyinati wa bizuburi ƙira'a ce yardaddiya in ka ɗauki littafin taqribun nashri ka duba shafi na ɗari ɗaya da biyu za ka kuma gani abinda muke tattaunawa cewa ƙira'a ce yardaddiya ya ce wal kitabil muniri ja'u manzannin sun zo bilbayyinati da mu'ujizozi bilbayyinati da hujjoji wa zuburi da rubutattun takaddu wal kitabil muniri da kuma littafin nan mai haskaka hanyar gane hanya mai haskaka zuciya imani ya zauna amma zuwa da wannan littafi bai sa duk duniya an gaskata su ba don ka gane ita rayuwa a gun ubangiji tana tafiya ne kan mashi'arsa da makadirinsa Allah ya sa muna da rabo da wamaimin rabo wajen rayuwa akan imani da wafati tare da imani kuma Allah ya kake mu cikin zumran bayi masu imani wannan aya da mala ya karanta mana yanzu Allah ya ba mu iko mun fassara ta mun sharhanci ma'anoninta gwargwadon abin da ya samu yanzu kuma za mu ɗora kan saƙonmu kan saƙonmu yadda jiya muka yi cewa muka yi muna tattaunawa akan wannan littafi buwayayyen littafi littafin aikan Allah na ƙarshe zuwa ga alam da ake gani wato mutane kenan da kuma alam da ba a gani wato aljanu kenan daga wannan littafin ba a kuma aiko wata shari'a ba da littafin nan Allah zai naɗa duniya wanda ya kafirce ma wannan littafi har ya mutu ya mutu a kafiri don ba wata risalan da yake tsumaya daga Allah wanda in ta zo dai kama ya musulunta babu wanda ya imani da wannan littafi ya gama yin riba domin shi ne aikan Allah na ƙarshe kar ku yi kaza ku yi kaza kaza za ku yi kar ku ke yin kaza daga wannan ka waye ma wannan littafi kafirci jiya mun tattauna da mu da ku wani ɓangare game da abin da wannan littafi ya kunso. Allah da muke wa bauta sunansa guda ɗaya ne tak sai siffofi casa'in da takwas da ake ɗorawa sai ya zamanto asma'ullahil husna. Allahu, Allahu, Alif, Lam, Lam, Ha, Allahu, ko ka ce Alif, Lam, Lam, Hakuri, Allahu, ko ka ce Alif, Lallamu, Haskeni, a katin da muka yi na fulatanci. shi ne ka rubuta Allahu. Amin a kar makalla, Allah saka maka da alkhairi, Allah shiga abokinsa aminin malam mai yalwa, Allah sa suna aljanna, amin amin. Sai zama wannan Allahun nan a wannan littafi daga farkon Ƙur'ani zuwa nihayan Alƙur'ani, saukan da Jibrilu ya yi daga magariyar tikewa zuwa ga sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama sunan Allahu ya maimaitu a Qur'ani waje ɗari da wani ɗari da wani ɗari da guda sittin cik kenan Allahu ya zo a Qur'ani waje nawa waje ɗari uku da guda sittin kuma har yau ba a samu na sittin da ɗaya ba da za ka zauna hannun fashinka ya ƙare kana dubawa iya yadda manya suka ce ɗin nan ya kai yanzu Allahu ya maimaitu waje ɗari uku da sittin a wannan littafin amma sai aka ce masanin littafin tunda bai iya turanci ba sunansa jahili kuma mai wannan maganan yakan ɗauki buta ba ya cika da ruwa ya je ya ta'adin ruwa ya zo shiga masallaci ya tsare ma musulmi gurin sallah ba ana sallah shi ma na ta mummotsawa ba ai wanda ya dubi masanin wannan ya kira shi jahili kar ma ka yi kokonto shi daga wannan kalmar ya kai raini ma abin da ba a rainawa a zanna a musulunci ya yi riga Ubangiji Allah cikin siffofinsa akwai arrahim to shi kuma arrahim ya maimaitu a ƙur'ani a waje ɗari da goma sha hudu ne daidai kenan kun ga adadin Allahu ɗari uku da sittin amma sifan Allah na arrahim arrahim waje ɗari da goma sha hudu ne in kana so kuma ka haddata da sauƙi sai ka ce adadin surorin ƙur'ani bainal makiyati wal madaniyati guda nawa ne ɗari da goma sha hudu ne kalmar arrahim a ƙur'ani a waje nawa ya zo ɗari da goma sha hudu Allah mun gode amin akar makallahu a wannan littafi Ubangiji Allah ya ga dama, ya ambaci sunan Muhammad sallallahu Alaihi wasallama waje hudu ne, ya ga dama ya ambaci sunan ma'aiki na Ahmadu waje ɗaya ne, yayin da ka ɗauki Muhammadu Muhammadu ya zo so hudu, in ka ɗauki Ahmadu da ya zo so ɗaya. in dai sunan ma'aiki ne banda laƙabi banda nabiyu banda rasulu banda bashiru banda naziru banda ɗaha banda yasin a'a suna ya zo waje biyar kenan muhammadu waje hudu ahmadu waje ɗaya Allah mun gode amin ya Allah a wannan littafi kuma du sai Allah ubangiji ya ga dama wannan sama da muke kallanta wadda ake ce ma as-sama'u bil bilafazil mufrad irin su wa sama'i wa tariq kaga sama'u wa sama'i zatil buruj kaga sama'u idza sama'un shaqqat kaga sama'u idza sama'un fatarat kaga sama'u ire-iren dai yadda as-sama'u ta mufradi ba ta jam'i ba to ya maimaitu a ƙur'ani ya zo waje ɗari da wani ɗari afuwan ya zo waje ɗari ɗaya ne da guda ishirin wani waje ya zo da raf'a wani waje ya zo da nasba wani waje zo kuma da jarra wato kasara ke amma dai adadin muke faɗa an baton as-sama'u a qur'ani farkon qur'ani zuwa ƙarshe ya zo a waje ɗari da ashirin amma jam'i kuma na as-samawatu wani waje as-samawati iya wasalin da asamawatu ke ɗauka kenan imma an ya kuna marfu'an wa imma an ya kuna maksuran majaruran ba za ka samu asamawata a ƙur'ani ba saboda jam'in yana karɓar raf'a a larabci yana karɓar jarra a larabci amma baya karɓar nasaba sai ya zamanto kenan manya suka ce ya shiga da'iran ma'aunin jam'u mu'annasin salimin yurfa'u bidammati zahirati wa yunsabu wa yujarru bil kasarati idan a samawatu ya zo a muhallin damma ana rubuta masa damman ƙarara amma in ya zo a muhallin da yake buƙatan fataha ne to da kisra ake mar fataha shine yurfa'u bidda mati zahirati wa yusabu wa yujarru bil kasrati to a samawatu ya zo a ƙur'ani waje ɗari da casa'in daidai kun ga yawan adadin ya fi yawan a sama'u a sama'u na mufradi waje ɗari da guda ishirin ya zo a samawatu na jam'i waje ɗari da casa'in ya zo idan ka ɗauki ɗari da ashirin ka haɗa da ɗari da casa'in zai baka nawa ɗari uku da goma adadin asama'u da asamawatu ya zo a waje ɗari da wani ɗari da wani ɗari da guda goma a wannan littafi wannan ƙasa da muke takata wata ran mu noma kanta wata ran mu sufuri kanta mu gina ɗakin kwana kanta wani ya gareji a kanta ita dai ƙasan da kinayoyin da ake ba wa ma'anan ƙasa a wannan littafi na ƙur'ani ya maimaitu ne a waje ɗari hudu da waje sittin da guda ɗaya tak a ƙur'ani ba a ce ƙwaya kun san ba ƙwaya a ƙur'ani manya sun ce muke kauce muna maganan kar mu ambaci ƙwaya saboda ƙwaya tana ɗaukar ihtimali akwai ma'ananta kyakkyawa akwai ma'ananta mummuna kawai sai suka ce muke ce da guda kaza to adadin al'ardu wani waje al'ardi wani waje al'arda sai dai fa duk ƙur'ani babu al'ardani na tasniya Allah ya ke da ya faɗi tasniyan ƙasa kuma babu al'arduna na jam'i kuma a ardu kullum bi lafazil mufrad ne to ya maimaitu a wannan littafi da kuke kallo ya maimaitu waje ɗaya waje ɗari hudu da guda sittin da guda ɗaya tas a wannan littafi wai ni da ku nake tambaya abinda muke lissafa wannan sunansa jahilci ne ko ilimi ne to sai aka dubi mai wannan ilimi da zaman dirs da ya yi aka koya mar Allah kuma ya lamunce ya gane sai aka ce a tsarin Najeriya sunansa jahili kuma sunan shi out of the school ne bai je makaranta ba kwata-kwata a'a bai je makaranta ba wal ma'ana kenan gun karantar da ƙur'ani a yanda 'yan ƙasa suke kallo a bisa cuce da yahuda suka yi ma hankalinsu imaninsu ya yoye kenan duk ɗakunan karantar da ƙur'ani ba makaranta ba ne kuma abin da ya iya karanta nan ba karatu ba ne. Kaga wannan bala'i in kana neman raina Allah ƙarara, raina wahayi ƙarara, raina arzikin da annabi ya karɓo daga Allah ƙarara, in ka samu wanda ke kallon masanin ƙur'ani jahili ne, in kuma garbi ne ko titiɓiri ne ko ƙolo ne shi kuma out of the school ne bai je makaranta ba to me wannan maganar shi ma faɗa bayan wancan ne ya fa ridda don Allah ya kira littafin nan ilimi ne abin ciki kuma karatu ne to wanda ya ja da Allah ya a sai wanda ya je zanna aka koya mashi turanci ya ci turanci akwai mashi lissafi ya ci lissafi shi ne bayi cikin jahilai to shi ne wancan magana in ya kuskura bai tuba ba bai musulunta ba in ya bulla lahira a kafiri zai bulla saboda canza ma Allah magana aikin kafirai ne musu na faɗin isuwar littafin Allah aikin kafirai ne wa ma ya jahadu بآياتنا إلا الظالمون بمعنى إلا الكافر لكن يوبا كمبل زاني wanda boko ya gigita wa kwakwalwa su sani kafin bokon kansu akwai alƙur'anin annabi Muhammadu. A wannan littafi, jama'ar musulmi, Allah ya so, ya ga dama, ya faɗi sunan Nabiyullahi Musa bunu Imran al-Khalil alaihi salam zallan sunansa daga farkon Ƙur'ani zuwa ƙarewan ƙarshen Ƙur'ani za ka samu lafazin Musa ya zo a waje ɗari da talatin da shida ne daidai babu na da ɗaya har yau. Ɗari ɗaya suna annabi Musa da talatin suna annabi Musa amma da ɗaya ɗari ɗaya sunan muke faɗa ba ya zo a waje ɗari da talatin da shida ne afuwan afuwan wa ma'aziratar haka na faɗa ko Allah muku albarka so ɗari da talatin da shida za ka samu sunan Musa ya mai amma ita kuma turka-turkan da ya da gwamnatin ƙarya wato ƙissa kenan irin su aihuwansa wa auhaina ila ummi musa an ardi'i wa idza khifti alayhi fa alqihi fil yamma ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين nan ana magana aihuwansa to laburburansa kuma ya zo a waje talatin ne cikin mujarrabin suna ya maimaitu waje ɗari da talatin da shida amma tarihi iskan abin da ya faru shi kuma waje talatin a wannan littafi da kuke kallo muke kallo mu da Allah ya saka da alkhairi a wannan littafi ‘yan uwa musulmi akwai inda Allah yake tsawa da kalla kalla muna samu cikin alheku mutakasu kalla uku ya fito كلا ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا أنسى مكلا نوى تو القرآن كلا banda wannan guda ukun da muka faɗa a sura ɗaya suratul takasur to in ka cire wannan ukun to har in ka gama karanta ƙur'ani za ka samu iyakalla guda talatin ne rak sai ka zo ka haɗa da wannan uku ya zama kalla ya zo a ƙur'ani waje nawa talatin da uku iyakalla a ƙur'ani har yau babu na talatin da ɗaya babu na talatin da hudu daga talatin da ukun nan babu na talatin da hudu a wannan mene littafi shin mutum ya zauna da allo a cinyansa a koya mar wannan ya gane shin ilimi ne ko jahilci ne to sai ya taso daga gaban malam sai ya taso daga tsangayar gwani sai ya taso daga zauren karatu na zuwa sai aka ce ga jahilin nan wanda bai je makaranta a'a shin ina ya fito yanzu menene aka koya mar to sai aka ce still yanzu haka sunan shi jahi a'a malam dole ka ga yunwa an fusata mai ba da ƙoshin dole ka ga talauci an fusata mai wadatarwa ne dole ka zama majinyaci bayan da ka iya an fusata mai warkarwar ne an gwada shi bai iya ba littafinsa kuma ba ilimi ba ne to kun ga wannan bala'in muna tattauna ta a nan wato muna so ne mu yi wa juna jinya ka gane inda aka fito da inda aka dosa in dai masanin wannan na nan a jahili dan baya iya furta turanci kawai masaniyan wannan ana kiranta a jahila dan ba ta iya furta furta turanci kawai to wannan yana ba da daman kenan bala'i shine ana so ne duka a guje a karanta wannan a daina koyon wannan sai a ruga a je koyo turanci a je koyo lissafi saboda mutum baya so ake ce da shi jahili to sai a waye gari shi wannan littafin an rage masa farjini an rage masa wato ba a ganin sa a matsayin ma ilimi kuma na rantse muku da tsarkin zatin Allah da yawa yawan masu ganin alaramomin mu wai jahilai suke ganin garadanmu wai jahilai, suke ga ƙolayenmu wai jahilai, suke ganin mu muti tiɓarai wai mu jahilai wani bayi da fatiha mai kyau a bakin. In kana neman awun abu da sukun aiki ne, wata ba ta da lafiyayyen fatiha a bakinta in ana neman awun abu da sukun ita za a gwada. Amma saboda shaɗan ya mutu kitso sai suna ganin kai ne jahili idan ka ɗauki littafin za mu faɗa guda biyun nan kanka dai waye ka tabbatar ba a ce ma masanin ƙur'ani fa jahili misali in kana da littafin al-mu'tarak littafin al-ma'utar ka ɗau mujalladi na ɗaya na littafin da muka faɗa al-ma'utar ka duba shafi na goma sha bakwai za ka ga ilimin da aka ƙunso a wannan littafin da ake cewa masaninsa marubucinsa mahaddacinsa mafasarinsa wai jahili in ba ka da al-ma'utar ka ɗauki al-itiqan في علوم القرآن كحا كحاتمة الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي كأوت مجلد نبي نع الإتقان في علوم القرآن كدوب شافي نتريد إشرين دشد جي جي لتابينا ثم تيا أبيو da ka ga asarin da almajirin wannan littafi almajirin da ya koyi ya almajiranci ya zauna aka kwasa wannan littafi ba shi aka ma wahayin ƙur'anin ba fa sai dai ya rabauta ya zama ƙanin wanda aka aiko da ƙur'anin ne shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙaninsa wanda ake ce ma tarjumanul ƙur'ani ake ce ma marji'ul mufassiri na salafan wa khalafan ake ce masa ibnu ammin nabiyyi kuma ake ce da shi hebrul umma shine abdullahi ibnu abbasin radiyallahu anhu ba ibnu abbasin abinda ya faɗa yace daga abinda ya gane na ilimin da littafin nan ya kunso ba fa abinda ya gane na dukkan ilman ba a'a na iya abin da ya yi nasarar ganewa yake cewa lauda ali iqalu ba'irin lawajadtuhu min kitabillah yace da a ce da baibayin raƙuminsa zai bata in ji ablabunu abbas ka ɗauka in a makka ne ba zai tambaye mutan makka ba ba zai cigiya ba ɗauka a madina ne da baibayin ya bata ba zai tambaye madinawa ba ɗauka a kufa ne ba zai tambaye kufawa ba ɗauka a sham ne yana matafi da baibayin ya ɓata sham bai tambayi shamawa ba yace dai dawo daga cikin ilimin da ƙur'ani ya zo da shi akwai inda zai karanta ya gane ga inda da baibayin wannan littafin kake masa kallon bai isa ba ka ji mutum gaɓo ya ce maka eh mun yadda kafin allon amma haɗa da na zamani wato wannan shi ba ƙauye ne ke in baka gane terminology ba gara ka gane da zarar kace ƙura'ani da ilimin zamani to a ƙa'ida ko ba kake nufi ba to ka dai mai da wannan ilimin ƙauye ilimin da aka daina yayin to kuma ƙur'ani shine zai naɗe har zuwa naɗe duniya babu littafi bayan to yanzu ibn abbas Allah ƙara mashi yadda ya ce mana akwai ilimin da zai gane a kimiyyance ga inda da baibayi zuwa zai kawai sai ya ɗauka waya gwada mar alƙur'ani haka ina so in ce da mu wannan littafi maganan Allah dukkan al'azminatu almadiya wal atiya wal hadira ba wanda ya zamanin sai mai wannan magana kuma ba wanda ya kai annabi sanin zamani mutum ƙarya ke ko shiwa ko ba har yau ba a yi ɗalibai zaƙaƙurai masana zamani irin almajiran da annabi ya kyankyake ba yanzu ka ga ga ɗaya da za a busa maki rai ya do nan yanzu Allah kaɗai ya san me da me da me da me zai ciro mana anan tun da hatta ma ɓatan da bai bai ma da a samu a faɗa wadda haka ina so in ce da mu mu yi a hankali da bakinmu in dai alaran ma ya zama sunansa jahili to mahaukaciyar damuna yanzu muka fara ganin ta Allah so Allah ya kare in dai gun koyar da ƙur'ani a yi ta ƙwami a yi ta darasu ana kiran wajen ba makaranta ba to malam talauci me sa a ruga a yi kururuwa ba a fara gani ba Allah ya tsawo in dai inda ake tilawan ƙur'ani maganan Allah ana kiran wajen babu ci gaba to jama'ar musulmi Allah sauwaƙe ba a fara ganin ƙangararrun ‘ya'ya ba kallo na gaba, domin shi Allah nan shi ne kaɗai, shi ne assalamu, wa minhu salamu, wa ilaihi salam. Abin da ya kamata yanzu mu rufe shi ne, haka za mu yi a iya yammacinmu da mu da kuɗin nan guda biyar da mu dinga dirasan wannan littafi kuma muna ciro gwarzayen da Allah Ubangiji ya ma'arziki suka hidimta wa littafi amma dai yanzu abin da hali ke gwadawa mintocinmu na rikodin ya cika saura minti biyu in ji alaran mamalan abubakar muhammadu amin sai dai muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akwai jikan babanmu alƙali malam gajere na doya kuma ita ce hawa yau jikan ɗaya baban namu alƙali malam sale na doya wato ya ga alƙali umaru Allah Ubangiji ya ɗauki ranta shekaran jiya. da haka a madadin zawuya muna taziya mahaulan babanmu alƙali malam gajere na rasa jika daga jikokin alƙali malam gajere sannan muna ta'aziyya ma gidan kawu alƙali malam salih na rasa jika ya ga alƙali malam umaru wannan alƙali malam umaru nan kuma lokacin da aka ɗauke ni alƙalanci kafin na gudu shi ne ya karɓo appointment ɗin ya kamun har gida daga nan nake ƙara riƙe shi a matsayin ɗan uwa amini kuma shi kuma ƙani ne wa amini na babban mai shari'an nan sabo justice sabo malam gajere to muna ta'aziyya Allah ya ji kanta kuma muna mu juna albishir kuma shahada fa ta shahada ce eh mu ma Allah sa mu taddaita aljanna Allah ya mana gafara amin amin kace to fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيقول إن شاء الله